الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mamallakin kowa da komai wanda ya ƙaddara haɗuwarmu domin fara karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin riyadu salihin wallafar al'imam a sheikh abu zakariya muhyiddin ya hayabunu sharaf annawawi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a wannan rana ta litinin wanda ta yi daidai da 22 ga watan shawwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda kuma ya yi daidai ga 23 ga watan biyar a wannan shekara ta 2022 da aihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam a ba tare da mun ɗauki dogon lokaci ba dangane da abin da ya shafi tarjama ta shi a shekul imamul hafiz abu zakariya muhyiddin allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama a za mu faɗi sunan shi da kuma lakabinsa da kuma alkuniyarsa da shekarar da aka haife shi da shekarar da ya rasu an gane ku a malam abu zakariya ya shahara da al'imamun nawawi shi ne al'imam alkuniyarsa ita ce abu zakariya wato ana yi mai alkuniya da abu zakariya baban zakariya laƙabinsa shine muhyiddin amma yana kyamar wannan laƙabi baya so a dinga ambatan shi da shi saboda a ciki akwai abin da ake cewa tazkiya wato mai rayar da addini mai raya addini to sunansa shine yahaya ibnu sharaf malam yahaya sunan shi mahaifinsa sunan shi malam sharaf ibnu murri wato annawawi addimashki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an haifi al'imamun nawawi a shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya. bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda an haife shi kenan a ƙarni na bakwai ya rayu a cikin ƙarni na bakwai kuma ya yi karatu a wajen malamai da dama daga cikin malaman da suka yi zamani da shi kuma da yawa daga cikin malamai wato sun ba shi abin da ake cewa lambal yabo an gane ku to wannan ita ce shekara da aka yi al'imamun nawawi allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama al'imamun nawawi ya rasu hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 24 ga watan rajab a shekara ta 676 a cikin watan rajab a daren laraba Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa yana ɗan shekara 47 Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya ji kan malaman musulunci ga baki ɗaya da rahama ya gafarta mana ya gafarta musu na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تكذك- تذكرة نعم. لأولي لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لل- لذوي الألباب وال- والاتبا- والاتيار والاتبار na'am bismillahir rahmanir rahim sai kuma muqaddima ko khutbatul kitab نعم wato muƙaddimar da al'imamun nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya buɗe wannan littafin nasa da ita alhamdulillahi al'imamun nawawi ya ce godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala alwahid sarki wanda yake ɗaya-ɗayan sarki wanda baya da na biyu a sama da ƙasa ba shi da wani mai tagaza mishi alƙahar sarki wanda yake mai bunƙasa a cikin mulkinsa wanda yake da kwairin jaye a kan dukkan komai al'aziz sarki wanda yake mabuwayin sarki wanda babu wani abin da ke gagarar shi ba wani abin da yake kubce mishi ba wani abin da yake fita daga ƙalƙashin ikonsa. Mm. Al-Ghaffar sarki wanda yake mai yawan suturcewa bayinsa da rahama. Sarki wanda yake mai yawan suturcewa bayinsa waɗanda suka aikata laifuffuka. Allah ta'ala ya rufa musu asiri ya yafe musu wannan kusakurai idan suka nemi tuba a waje suka nemi yafiyar shi. Mm. Mukawwirin laili alan nahar. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne wanda yake shigar da dare alan nahari a kan yini, wato wani lokaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shigar da dare a kan awoyi na yini, za a ga dare ya zamanto ya fi tsawo sama da yini, wani lokaci ka ga mukawirun nahara alallai, wani lokacin ka ga yinin shi ne ya fi tsawo a kan dare, wani lokacin kuma ka ga sun zamanto daidai, adadin awoyi na yini. su ne adadin awoyi na dare to wannan duka ubangiji subhanahu wata'ala shine yake yin haka tazkiratan li ulil qulub wal absar to ubangiji ta'ala yana yin haka ne saboda tunatarwa li ulil qulub ga ma'abuta hankula waɗanda suke da wato yaƙini hankali wanda yake na fahimta hankali wanda yake na aiki da shi wal absar sannan kuma ma'abuta lura ma'abuta ganewa ma'abuta basira wata basiratan lidawil albab wali itibar sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yin haka wato saboda ya zamanto ta basiratan luraswa lidawil albabi ga ma'abuta hankula waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hankula wal'itibar da kuma lura kan abubuwan da yake kai kawo kan abubuwan da suke gudana kan abubuwan da suke ta faruwa shine al'itibar wato ɗokan izina kan abubuwan da suke wakana a baya da kuma kan abubuwan da suke wakana a yanzu sannan kuma da kan abubuwan da za su biyo baya a gaba idan aka aikata waɗansu abu shine al'itibar lura ka dinga ɗokan izini kamar yadda ake cewa mai hankali shine wanda wato ya galgadu saboda ana yi wa wani shi galgadi an gane ko idan wani ya aikata wani laifi aka rankwashe shi aka tsaye da dokar Allah a kan shi to waɗanda ba su aikata laifin ba gani da wani ya ishi wani wa'azi to wannan shine al-itibar na'am
الذي أيقظ من خلقه من استطاع من استطاع من استطاعه نعم فهزهم في في فزهدهم فهزهم فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمته وملازمة للتعاذي والذكاء وهم يوا تو شikenan alladhi ayqadha man istafahu ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sarkin da ayqadha man istafahu wanda ya falkar wanda ya falkas waɗanda ya zaɓe su min khalqihi daga cikin halittunsa daga cikin halittunsa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi nufin ya zaɓe su ya zaɓe su su zamanto makusantan shi a gobe kiyama to sai Allah ta'ala ya falkar da su a wannan duniya ya nuna musu cewa duniya ba gidan zama bace fa zahadahum fi hadhihi dar wato ya gudanar da su a cikin wannan gida yasa suka guje wa wannan gida na duniya suka kyamace shi duk abin da yake rara ce wanda yake na mai guziri abin da ba wajibi ba ne baya daga cikin abdaruriyat baya daga cikin hajiyat wani lokacin suna daga cikin tahasiniyat ne to waɗannan abubuwan suna kaffa kaffa da su saboda kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi wanda malamai sun yi saɓani a kan shin hadisi ne hasan ko kuma ba hadisi ba ne hasan mazala ya ce la ya bulogul abdu an ya kuna minal muttaƙin hatta ya da amala ba asa bihi hazaran lima bihi ba asun wanda za mu tarra shi a cikin littafin insha Allah ta'ala wa shaghalahum bi muraqabatihi ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya shagaltar da bayinsa waɗanda suke wanda ya zaɓe su daga cikin bayin shi ya shagaltar da su suka bayar da hankulansu bi muraqabatihi da muraƙaba ta ubangiji muraƙaba shine sun san cewa ubangiji ta'ala yana la'akari da su wato yana lura da tashinsu da zamansu da kwanciyarsu da maganganunsu da ayyukansu da abubuwan da suka kunshe a zuci wannan duka sun san ubangiji ta'ala yana lura da haka nan ya san lokacin da yake cikin jama'a abubuwan da bawan shi yake aikatawa hakanan ubangiji ya san lokacin da wannan bawan nashi ya kaɗe ta sai shi sai ubangijin ya san abin da bawan yake aikatawa wannan shine muraƙaba za mu tara babe sukutun malam yayi a ciki babul muraqabati wa idamatil afkar da kuma dawwamar da tunani wato Allah ta'ala ya shagaltar da wannan bayin nasa wanda ya zaɓa daga cikin bayinsa ya dawwamar da tunani da kowane lokaci waɗannan bayin nashi suna cikin tunanin shi Allah ba sa cikin tunanin yaya wato wane me yasa ya aikata kaza ya aikata kaza ba sa shiga cikin wannan hurumin na mutane saboda shi mutum tsakankanin shi da mahalicin shi duk yanda bawa ya kai a laifi idan ya tashi ya roƙi Allah ta'ala ya yi taubatan nasuha to Allah ta'ala zai iya gafarta mishi to don haka wannan ba naka bane kal ka shiga cikin wannan lamarin ka dawwamar da tunaninka cikin abubuwan da za su ƙara kusantar da kai zuwa ga mahalicinka wa mulazamati litti'azi waliddikar da kuma wato Allah ta'ala ya shagaltar da su waɗannan bayin nashi wanda ya zaɓa daga cikin halittunsa ya shagaltar da su da mulazamati litti'az lazimtar wa'azi suna amsar wa'azi idan aka yi musu wa'azi ba sa ɗokan waɗanda suka musu wa'azin a matsayin abokanan adawa nasu suna ɗokan su a matsayin manyan masoyansu sannan kuma abin da aka faɗa musu wato suna ɗokan shi suna kallon shi da idan basira suna yin aiki da shi waliddikar sannan kuma suna lazimtar aliddikar tintintini shine aliddikar attazkar wato tintintini wannan tunatarwa da ake yi musu wato suna lazimtar ta suna yin amfani da ita kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo aliddikar a cikin alkur'ani ko wa qala allazina ja minhuma والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون نعم
وفقهم للدأب في طاعته والتعقب والتعقب لدار القرار والحذر مما يسخره ويجيب ويوجب دار البواري والمحافظة على ذلك مع مع تغير غير الأحوال والأبواب to shikenan wa waffaqahum lid-da'ab ubangiji subhanahu wa ta'ala ya katartar da waɗannan bayin nashi wanda ya zaɓa daga cikin halittun shi ya katartar da su lid-da'abi wato da dawwama fi ta'atihi a cikin yi mishi biyayya suna yin ladabi ƙaura wato sau da ƙafa wajen yi wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya, sannan kuma biyayyarsu ba ta taƙaita ba ne a cikin waɗansu kwanaki na sati, biyayyarsu a kullum-kullum ne daga cikin ranaki na sati, ba ta taƙaita ba ne a cikin waɗansu watanni daga cikin watanni na shekara, misali wata na Ramadan. A'a biyayyarsu a cikin kowane wata suna yin biyayya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. saboda sun san ubangijin da ya zo shi da watan ramadan shi ne ya zo shi da watan shawwal shi ne ya zo da watan zulƙada shi ne ya zo da sa'iru shuhur shi ne ya zo da sauran shekaru watanni na shekaru ga baki ɗaya to suna dawwamar da yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kowace rana da kowane lokaci da kowane yanayi wata ahubi lidaril qarar kuma Ubangiji ta'ala ya shagaltar da su da yin shiri, wato yin tanadi, alisti'idad, wato yin tanadi shiri, lidaril qarar saboda wato gida wanda yake matabbaci gida na lahira. Wato Allah ta'ala ya shagaltar da su wajen aikata ayyuka na alkhairai wanda za su ci moriyar shi, wannan ayyukan na alkhairai su ci moriyarsu a gobe kiyama. Ya shagaltar da su game da aikata wannan ibadar. walhadari mimma yuskhiduhu wa yujibu daral bawar sannan kuma ubangiji ta'ala ya shagaltar da su waɗannan bayin nashi wanda ya zaɓa daga cikin halittunsa ya shagaltar da su a kowane lokaci za ka ga wato suna kaffa kaffa suna wato shiga taitayinsu mimma yuskhiduhu dangane da aikata dukkan abin da zai fusatar da ubangiji dukkan abin da zai zamanto Ubangiji ya yi hushi ta dalilin aikata wannan aiki ɗin, wato suna yin kafa-kafa da wannan aiki ɗin, suna yin taka tsantsan suna shiga taitayinsu game da aikata wannan aiki ɗin. Wa yujibu daral bawar, to kaga dukkan abin da zai fusatar da Ubangiji, to ƙarshensa shi ne mai yujibu daral bawar. ya wajibta gida wanda yake na hallaka ita ce wuta Allah ta'ala ya kare mu na'am wal muhafazati ala zalika ma'a taghayuri al ahwal wal adwar wal muhafazati ala zalik wato ubangiji ta'ala kuma ya shagaltar da su waɗannan bayin nashi game da abin da ake cewa al muhafaza wato dawwama kiyayewa ala zalika akan waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu akan wato muraƙaba ta ubangiji da dawamar da tunani da kuma lazumtar wa'azi da tintintini da kuma ayyuka na biyayya a kowane lokaci a shirye suke su aikata aiki na alheri saboda su ci moriyar shi a gobe kiyama sannan kuma a kowane lokaci za a ga ba su da lasisi ba sa baiwa kansu lasisin cewa su sun fi ƙarfin shaidani an gane ku ma'a taghayuril ahwal tare da cancanzawar halaye idan aka ce al ahwal akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin kunci akwai lokacin da zai samu kanshi cikin yalwa akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin wato jin daɗi da walwala akwai lokacin da zai samu kanshi cikin ɓacin rai akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin lafiya akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin rashin lafiya akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin jama'ar shi wanda yake so ya ganshi tare da su akwai lokacin da kuma bawa zai zamanto ya samu kanshi cikin wato kadaici ba wanda yake so ya haɗu da shi a wannan lokaci ɗin an gane ku to duka tare da cancanzawar waɗannan halayen sun kula da waɗannan abubuwan sannan kuma yana daga cikin wato abin da malam yake hama yake tabbatarwa ba yake hama ba wal adwar da kuma yanayiyyika yanayi yanayi irin abin da ya shafi bawa akwai lokacin da yake matashi ne ɗan ƙarami ne yaro ne ƙarami wanda bai kai a ɗora mai laifi ba bai kai laifi doka ta fara aiki a kan shi ba ko yana kaiwa mataki na murahiq bawan da ya kusanci balaga a wannan lokaci duk abin da ya shafi ibada ya zamanto dole a ce ya san su saboda nan da ɗan lokaci kaɗan wato balaga za ta zo mishi akwai lokacin da bawa zai samu kanshi cikin balaga yana cikin ƙuruciyar shi ɗan bana bakwai wanda a wannan lokacin ƙalla za ka samu mutum wato ya killace kanshi ya baiwa kanshi damar kawai duk abin da ya shafi wato abubuwan da za su ƙara kusanta shi ne zuwa ga Allah zai dinga aikata su za ga cewa saboda a wannan lokacin ba tunanin mutuwa a wannan lokacin ba tunanin tsuwa a wannan lokacin ba tunanin komaɗewa za a wannan lokacin ne ma waɗansu suke ganin cewa sai a yanzu ne za su ma fara cin duniyar tasu to amma duk da waɗannan yanayin kaga kuma akwai lokacin wato mutum ya kai gwarzo ya huce mataki na datti na samartaka ya kai gwarzo ya je kuma dattijantaka sannan kuma ya je shekaru na shirifta to waɗannan dukkaninsu za a ga cewa sun kula su bayi na Allah na gari za a ga idan ana baka tarihinsu za ka ji an ce suna yara ma ga halayensu lokacin da suka kai yanayi na ƙuruciya ga halayensu lokacin da suna matasa ga halayensu lokacin da suna gwaraza ga halayensu yanzu da suka fara ɗaukan sirikai ga halayensu kuma sai yanzu wanda kake gani na yanzu an gane wannan shine al'adwar wa qad khalaqakum adwaran ko to kaga nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan wannan shine adwar na nan ko na'am ahmaduhu ablaga hamdan wa azkahu wa ashku wa ashmalahu wa anmahu وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرعوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين إلى دين قوم قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين مالا يتي أحمده ina yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ablaga hamdin, wato mafi isuwar yabo, ina yabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mafi cikar yabo wa azkahu kuma mafi tsarkakashi, ma'ana azkahu a ɗaharahu. wato mafi tsarkaka shi wa ashmalahu sannan kuma mafi gangamawar shi ina yaban shi yabo wanda ya gangama komai wa anmahu kuma mafi daɗuwar shi daga annama'u ne a ziyada kenan mafi daɗuwar shi ashmal ajma kenan mafi gangamawar shi da kuma mafi cikar shi da kuma mafi daɗuwar shi da mafi haɓakar shi wa ashhadu an la ilaha illallahu ina shaidawa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta sai ubangiji tabaraka wa ta'ala albarru ubangiji subhanahu wa ta'ala shine albarru wato mai kyautatawa ga bayinsa idan aka ce albarru almuhsin li'ibadihi wato wanda yake kyautatawa bayinsa inna kunna min qablu nad'uhu annahu huwal barrur rahim an gane ko albarru ubangiji subhanahu wata'ala shine mai kyautatawa ga bayinsa alkarim ubangiji ta'ala shine wanda yake mai karamci mai yi wa bayinsa goma ta arziki arraufur rahim ubangiji ta'ala shine mai tafsasawa ga bayinsa wanda yake jin kansu arrahim wanda yake mai jin kan bayinsa waɗanda suke muminai a gobe kiyama da rahamarsa wanda take mayarwaciya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sannan kuma ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluhu bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Ubangiji. Wato waɗannan siffofi guda biyu su ne siffofin da ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya fi so mu siffanta shi da su. Yana daga cikin wato abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya baiwa jama'a lasisi akan dukkan wanda ya tabbatar da su zai shiga aljanna wato tabbatarwa da cewa man shahida Allah ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allah ta'ala aljanna ala ma kana min al'amal a cikin wata ruwaya wato ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ba shi zaɓi ya shiga aljanna ta kowata kafa daga cikin kafafe takwas na aljanna yake so wato hadisin ubada ibn samit wanda yana cikin sahihai an gane ko abduhu wa rasuluhu bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah wa habibuhu sannan kuma ina tabbatarwa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyi ne na Allah mahabubur rahman ne wa khaliluhu sannan kuma badaɗi ne na ubangiji al-khalil wato shine mataki na kolin kolin a ɓangaren soyayya an gane ko shi yasa ya zamanto a cikin annabawa ga baki ɗaya ba wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rike shi a matsayin khalil nasa in banda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan annabawa guda biyu su ne wanda allah ta'ala ya rike su a matsayin khalil an gane ko al'imamu ibn al-qayyim al-jauzi yana da littafi rawdatul muhibbin dausayi na masoya to a ciki ya kasa kalmar soyayya har gida tara a gida goma an gane ku ta ƙarshe wanda ita ce ƙolin ƙolin wanda ta fi kowace ita ce kalmar alhulla saboda alhulla shine irin a ce idan aka tsaga jini na jinin jikina shine jinin jikinka jinin jikinka shine jinin jikina wannan shine alhulla an gane ko man takhallalat mahabbatuhu a jasadak wanda san shi baki ɗaya ta ratsa jinin jikinka baki ɗaya to wannan shine ake ce da shi alhulla inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila kamar yadda hadisin abu sa'idin al-khudri ya nuna wanda yana cikin sahihain ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce laukuntu mutakhidan khalilan ghairar rabbi latakhadtu aba bakrin sannan kuma gashi nan aya a cikin alkur'ani Allah ya ce wa takhadallahu ibrahima khalila wato wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi wa sahabban shi sallar asubahi ya karanta musu wani bangare na cikin suratun nisa ya ce wata khazallahu ibrahim khalila ya ce laƙadaɗin rat'ainu ummi ibrahim ce lalle mahaifiyar annabi ibrahim ta ji daɗinta wato ɗanta a ce khalil ne na ubangiji an gane ko na'am alhadi ila siratin mustaqim Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne wanda yake shiryar da bayinsa zuwa ga tafarki wanda yake mai kyakke, bayinsa wanda ya nufe su, wato da shiriya, to yana nuna musu tafarkin shi wanda yake mai kyakke wanda ba karkata a cikinsa. Wadda'i ila dinin ƙawimin, kuma wanda yake yin kira, a ma'aiki kenan ko? Wanda yake yin kira zuwa ga addini wanda yake mai kyakke. to alhadi a nan wato ma'aiki alaihi salatu wassalam wato yana shiryar da mutane ta hanyar ya bayyana musu abin da yake daidai ya bayyana musu abin da yake kuskure ta hanyar ya nuna musu wannan hanyar ita ce wanda idan kuka bi ta za ku sadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan idan kuka bi ta za ku ratse wa hanya ta Allah to wannan duka ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nuna wa bayin Allah waɗannan hanyoyin wa innaka latahdi ila siratin mustaqim bayan Allah ta'ala ya yi bayani akan abin da ya shafi ma'aiki alaihi salatu wassalam wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim alhidaya ta wannan ayar ba ita ba ce alhidayar da Allah ta'ala ya kore ta a cikin ayar da take cikin suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin a hidaya kashi hudu ce wannan kuma mun yi bayani a farkon wato darasin mu na risala bayan mun gama muqaddima ta malam da bayani tarjamar malam to a karatunmu na risala wajen fahada man waffaqahu bi adal e bi fadlihi to anan mun yi bayani akai wadda'i ila dinin qawim ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine wanda yake kiran bayi na Allah tabaraka wa ta'ala da babbal murya zuwa ga addini wanda yake addini madaidaici addini mai kyakke wanda ba karkata a cikinsa salawatullahi wa salamuhu alai tsire-tsiren Allah da aminci sun tabbata akan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala sa'irin nabiyina da kuma sauran annabawa wa ali kullin da alayen kowane ɗaya daga cikin annabawa wa sa'iri salihin da sauran bayin Allah waɗanda suke managarta. Za mu taƙaita a nan abin da muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abin da muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.